إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya bamu wannan dama don ci gaba da karatun littayin sayi fiqh sunna wa adillatihi wa tawdihi mazahibil a'imma na babban malami Abu Malik Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya gafarta mana ya gafarta masa ya gafarta mu malumansa gaba daya litayi ne na fikihu muna cikin ainihin kitabu sala babu auqatis sala babin da ke zancen lokutuka na sallah wanda suna daga cikin ilmummuka wanda yake farali ne na ainihi ga kowane musulmi da musulma su san su a duk inda kake kai kadai ne ko tare da jama'a kowanne daga cikin musulmi wajibi ne ya san lokutukan sallah don kiyaye saboda wajibi ce akan kowa wannan bai sauka daga kowa ba musamman ma kuma wanda suke ladannai saboda ladani mai amana ne ladani an ba shi amana amanan ainihin wannan lokutuka wanda da ya yi kiran sallah jama'a za su ɗauki ruwa su sha lokacin da suke cikin azumi ko kuma su yi amfani da kiran sallansa wajen ainihin rike azumi nan wajen ainihin rike sahur salatul asri lokaci na biyu ko sallah ta biyu ita ce sallar la'asar malam ya ce al'asar yutulaku ala al'ashiyi ila al'ihmirari shamsi wa huwa akhiru sa'atin nahar shi la'asar lokaci ne wanda ake sanya mamarece ai daga marice har zuwa lokacin da rana za ta yi jaja kuma shine ƙarshen lokutuka na yini shine ƙarshen lokutuka na yini dan daga ya ƙare idan rana ta hwada magariba ta yi wa salatul asr hiya allati tajibu bi dukhul waqti al sallar kuma da ake yi ta la'asar ita ce wadda take wajaba idan lokacin sallar la'asar yayi ai idan lokacin yayi وتسمى الصلاة صلاة الوسطى wannan sallar ta la'asar ana ce mata as-salatul wusta ubangiji subhanahu wataala ya umarni hafizu ala salawat ku kiyaye dukkan salloli gaba daya ku kiyaye yin su a lokaci saboda yin sallah a lokaci yana daga cikin ayyuka mahiya falala an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki yayi falala ce as-salatu ala waqtiha ai sallah fi waqtiha a cikin lokacinta yanan sai yace musamman sai ubangiji subhanahu wataala yace was salatu wusta musamman ma da sallah ta tsakiya ya tabbata a hadisi ba ne mun tsaya ba a cikin ainihin kissa handal cewa ita wannan sallar shagaluna an salat salatul wusta ita ce sallar la'asar awwal waqtul asr farkon lokacin sallar la'asar daga yaushe yake farawa malamai sun ta yi duba da nasoshi da suka zo idan tsara zillu shai'i mislahu zuwa da lokacin inuwa kowane abu ta yi daidai da shi to daga wannan lokacin lokacin la'asar ya fara kar mu manta sai an hudda inuwar zawani yanan lokacin da inuwa ta yi daidai da kowane abu inuwa za ta ɓace ta sahi da tamarci sai wata inuwa kaɗan ta hutowa da take bayyana sahiya da murece inuwar zawali to daga ita za a auna idan abu ya yi daidai da inuwarsa to daga wannan lokacin lokacin sallar la'asar ya fara ai lokacin sallar la'asar ya fara duk wanda ya salla daga wannan lokacin har zuwa ainihin ƙarshensa ya yi salla a cikin lokaci a cikin lokacin la'asar wannan shine abinda jamhurin malamai suka ta yi sabana abi halifa Allah ya ji kansa da rahama wanda ya tayi akan cewa lokacinta sai idan abu inuwa abu ta yi daidai da shi so biyu shi ma saboda nassi wanda ya zo wanda zai zo a gaba insha Allah wannan shine farkon lokacin la'asar kenan misali butali gare ka bido ne ko sanda ce ko inuwar ka kai karan kanka a cikin daji sai ka dibi wannan inuwar ko ka tsaye da wani abu kuma kana shakkun tsayuwarsa zai iya karkacewa kana iya aje wani abu wanda bai da karkata ne keke ne to idan wannan abin ya yi huto da inuwa sai ka yi kurtu ka kwantar da wannan abu ko mun kankantarsa ko tsawonsa idan inuwarsa ta yi daidai da ainihin tsawon wannan abun to wannan lokacin bayan da inuwar zawali ya yi lokacin la'asar ko da baka da mantar kana iya ainihin yin sallar la'asar a wannan lokaci wanne ne lokaci na ƙarshe na sallar la'asar akhir waqtul asr malam yace ta'aradat zawahir al ahadith fi akhir waqtul asr hadisai kaman muna ga kamar suna cin karo da juna a game da ainihin kayyade ƙarshen lokaci na ainihin la'asar amma dai suna iya haɗuwa kamar yadda malami bayani a ƙarshen wannan matsala ya ce a cikin hadisin jabir fi imamati jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin jabir wanda mala'ika jibril ya yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka karanta farkon lokaci da ƙarshen lokaci sai ya ce alwaqatu baina hazaini alwaqataini lokaci wanda aka so shine tsakanin wa'annan lokutukan guda biyu wanda ya gabata cewa annahu sallal asr fil yawm al awwal malaika jibril yayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rana ta farko yayi sallah da shi inda masirul zilli misla yayin da inuwa abu ta yi daidai da shi wanda shine kuma ƙarshen zababbe na ainihin lokacin sallan azhar wal yawm thani rana ta biyu kuma mala'ika jibril ya yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda masirin zilli inda masirin zilli shai'i misilai yayin da inuwa abu ta yi daidai da shi so biyu sannan sai ya ce alwakatu bai na hazai lokaci tsakanin wannan guda biyu wannan kuma shi ne imamu ainihin shafi'i ya tahi da shi ya tahi a kai a cikin kuma hadisa abdullahi bin amur ya ce waƙatul asiri malam tasfarar shams lokacin sallar la'asar tun daga daidai ino abu ta kai tsawonsa matukar rana bata ainihin jajjara ba har zuwa ainihin lokacin da rana haskenta zai ya ainihin yanki sannan a cikin hadisin ainihin abi huraira wanda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya samu daidai raka'a guda daya na sallar la'asar na sallar la'asar qabla an taghruba ash-shams kamar rana ta huto faqad adraka al-asr ya samu la'asar kaman cewa ashe lokacin yana kamar rana ta fada afan ashe lokacin yana iya taya haggab da ainihin haduwar rana da ainihin waduwar rana shine mala ishaq Allah ji kansa da rahama yake cewa ai akhir wa ahl zahir akhir waqtaha qabla ghurub ash-shams bi rak'ah karshen lokacin sallar la'asar a wajen mu shine karshen lokaci kamun hadawar rana da kamar kwatankwacin raka'a guda kamar kace da kamar kwatankwacin minti biyar idan mutum zai sallah ne a cikin ainihin nutsuwa malam ya ce kulutu zai hada ainihin dalilan wanda ana kamar suna cin karo da juna ya ce wallazi tajtami wa alaihi hadhihi al'adillatu kulluha wa ghayruha an tuhmal hadisu an yuhmal hadisu jibril ala bayan waqt al-ikhtiyar yanda za a iya hada wa'annan dalilan gaba daya shine hadisin mala'ika jibril wanda ya salla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon lokaci yayin da inuwa abu ta yi daidai da shi na biyu kuma ya yi tsalla a lokacin da inuwa abu ta yi daidai da shi so biyu ana iya ɗora shi a lokaci wanda ke zaɓaɓɓe ai lokaci ke zababbe bayan inuwa abu in ta yi daidai da shi bayan gudun inuwar zawali to wannan shi ne lokaci zababbe hadisin ibn umar kuma ana iya amsar shi ko a fassara shi da cewa lokacin da ke bayani matukar rana ba ta yi ja ba ai shi ne waƙafin jawaz lokacin halacci cewa wancan lokutukan duka da lokaci zababbe da lokacin halaccin duka lokacin sallar la'asar ne amma wanne aka yi so farkon lokaci wannan kuma yana iya samun goyon baya daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin aiki sallah a cikin ainihin lokacinta amma hadisin abi huraira yana nuni ga lokacin uzuri wal ittira da lokacin da mutum ya shiga cikin wani uzuri ko mantuwa ko barci ko wani abu mutum bai yi sallar la'asar ba sai da rana ta kusa haɗawa da daidai kamar raka a guda to idan ya samu ya sallaci wannan sallar a cikin wannan lokacin bai gama idawa ba sai ainihin rana ta haɗa to ana iya ba shi hukuncin cewa ya yi sallar la'asar a cikin lokaci saboda mi saboda uzuri amma banda wanda ya yi da ganga banda wanda kawai saboda akwai 'yan kasuwa suna yin ciniki a wajensa ya jinkirtar da sallah da ganga saboda wani al'amari na duniya wanda babu wata larura a kai kawai jinkirtar da sallah da ganga wannan baya daga cikin wanda ake ilga su da uzuri amma in akwai wani aiki wanda ke ya kumshi laruran tsiratar da rayuwa ko abin da ya shahi wani abu wanda ke mai mahimmanci sosai na al'umman musulmi babu laifi a iya hadawa ko a jinkirtar da ainihin sallah a hada su guda biyu ko a hada a zahar da ainihin la'asar ko a jinkirta kaɗan matukan wancan lokaci na larura bai kawo ba misali lokaci ya zo ga kuma ga ka kana matsayin likita kun yanka mutum an buɗe cikinsa barin shi za a yi a ta yi a yi sallah akwai hadari me yasa za a iya jinkirta har sai an gama saboda kiyaye rai yana daga cikin manuhohi wanda shari'a take kiyayewa daga ciki akwai ainihin kiyaye rai akwai kiyaye mutunci akwai kiyaye dukiya wani yana daga cikin ainihin maqasid wanda shari'a take kiyayewa nan baya yiwa a bar mutum ya hallaka ainihin wannan sallar tare da cewa ana iya samun dama in an jinkirtar da ita a lokaci kai ne gargabar ta sallah kawai sai ga wani zai yana tafiya yana dogara sanda bai san gabansa akwai rami ba wanda kuma idan ya hada zai iya hallaka ko kuma bai san cewa ba a gabansa akwai rijiya za ka ci gaba da sallan ba za ka yanke ka fitar da shi ka ainihin sanya shi hanya sannan sai ka komo ka ainihin kawarta wannan sallah ba cewa ba aikin da kai wannan ya yi sallar a'a komi ana ɗora shi a mahangan shi da wurin da ya dace da shi musulunci yana da tsari addini ne wanda ke da tsari addini ne wanda ke da tsari Allah subhanahu wataala ya ganar da mu kenan lokacin uzuri da lokaci na larura to shine zai ba mutum dama idan bai samu bai sallaci wannan sallar ya jinkirtar da ita har ƙarshen lokaci in ya samu yin ta daidai cikin raka'a guda da faduwar rana ai ba abin da ya saura sai kaman daidai raka'a guda rana ta fadi to faqad adraka waqtul asr ya samu ainihin lokacin sallar asar kaga wani hadisan guda uku duka za su iya haduwa akan haka kenan akhirul waqtul mukhtar masiru zilli shay'i mislai ƙarshen lokaci zaɓaɓɓe shine idan rana mana lokaci zaɓaɓɓe shine bayan inuwa in ta yi daidai da kowane abu ƙarshen lokaci zaɓaɓɓe shine idan inuwa ta limka tsawon abu kowane iri ne guda biyu amma ha ba da itirahi fai'il zawal bayan an cire inuwar zawali a cikin wannan aunawan guda biyu zake wayamtaddu lokacin la'asar yana iya kaiwa ila isfirari shamsi har zuwa lokacin da rana za ta yi ainihin ja wa yi kurahu ta akhiru ila ma ba da zalika da gayyar uzurin an karhanta ba a so ba baya halitta mutum hakanan kawai ya jinkirtar da sallah har zuwa ƙarshen lokacinta ko ka ce ya jinkirtar da sallar la'asar har zuwa ƙarshen lokacinta sai in akwai mi akwai uzuri wanda kuma na yi bayanin shi gaba da hadisi anasin qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul saboda anas yake cewa radiyallahu anhu naji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa tilka salatul munafiq wannan ita ce sallar munafiki sallar da mutum ya jinkirta ta da gangan ya jilisu ya rukubu shams yana zaune yana kallon rana hatta iza kanat baina karnai shaitan har sai ta zo daidai kahon shaidani yani daidai kahon shaidani ya tabbata akan hadisi cewa rana tana hutawa tsakanin kahon shaidani guda biyu haka nan tana fadawa shi yasa ba a nafila sakakka tsakanin lokacin da rana za ta huto har sai ta dago da lokacin da ta zo tsaki haka nan da lokacin da za ta fada ama fa naqaraha arba'a sai zai tashi yayi koto in san naqar tsuntsu in zai ci abinci haka yake to sallan ma ba a ambace ta ba da sallah sai aka ce mutum sai ya tashi yayi koto yayi kotunta guda hudu la yadhkurullaha illa qalila tabani wanda ya yi ilmudu bayawa sai lada ina shi na ya ambata Allah mai yawa a ciki ba zai samu daman tasbihi da kyau ba ba zai samu daman addu'a ba a cikin sujada ba zai samu ba daman nutsuwa a cikin sallan ko rere ta karatu ko rarrabe karatu gaugauta zai lokaci ya kusa idawa bar zai mu tashi dai karbi haka nan ma dai tashi ya buga ya buga ainihin wannan sallah wannan sallah ce ta ainihin wanda suke munafukai ko wanda suke siffantuwa da siffan munafuci ya kai dan wana yake alwata duk irin aikin da kike na duniya matukan ba wani uzuri bane to kakka jinkirtar da sallah daga lokacin sallah yayi ka tashi kai sallah haka nan kina cikin gida daga lokacin sallah yayi ki tashi kai sallah na faɗi wancan sati babu alakan ki da sallan maza in kin zo masallaci akwai wurin da aka keɓance an amintu da fitina babu laihi ki sallah idan kuki zo masallaci ba sallarki a gidanki ita ta yi alkhairi to amma ba ta da alaka cewa sai in maza sun ida zaki sallah a'a an yi kiran sallah kawai i'ar wallaki sallah kina da yara ki kokarin turo su masallaci ki ainihin tura su su saba da ainihin zuwa masallaci diyarki tare da ke ita ma ta yi arwalla ta yi sallah wannan aikin ki ne yau da gobe yau da gobe abin zai shiga jikinta ta zamanto ta saba da ni da yin sallah wa yustahabbu tabkir bil asr an so yin sallar la'asar a gaugauta yin sallar la'asar da a gaugauta yin sallar la'asar in akwai wani uzuri da hadisi anas qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية نبينا يصلى العصر رانا كما دسورا كفنتا فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة حرمتين يتي على العوالي كمم الأكو وهدو rana tana nan murtafi'a tana sama da sauran kafinta yana ana son yin sallar la'asar da wuri inda ya babu wani uzuri sai dai ba ko wani uzuri wabudul awali mala yace mutum zai tai awali ya dawo zuwa ga ainihin masallacin manzon Allah budul awali kamar tsawon mil guda hudu ne min al-madina sannan dalili na biyu wanda ke ba da daman cewa za a iya ainihin gaudo ta sallar la'asar shine hadisin rafi bin khadij qala yace kunna nusalli al'asra mun kasance muna sallar la'asar ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi summa nanharu al-jazur sannan mu yanka raƙumi fa nuqassimu 10 qisman mu raba shi kashi goma sun manatbahu mu dafa wannan raƙumi fana'akul lahama mu ci naman shi nadijan ya nuna ya dahu ƙaula magiru shan kamun rana ta hutu kenan sai ka ƙaddara musamman wanda ya iya hidar raƙumi a ce a yanka raƙumi a heɗe shi a ciccira naman shi a yi kashi kamar goma ka kwashi naka kashin ka je gida ka dafa wannan kashin har ya dahu ka ci ya kai minti nawa ya kai awa nawa yanan to mun kasance muna ba mun turba da ko wannan sune ma'aunan mun kasance muna yin sallar la'asar a gama sallah mu yanka raƙumma mu yanka raƙumi mu dafa naman sa mu rarraba mu dafa naman sa ladi qabla maghribi shams kamar rana ta fada wani yana nuna cewa ashe ana yin sallan ne a farkon lokacinta kenan baya halitta a jinkirta kawai abinda za a yi kiyaye shi ne idan canjin yanayi ya yi zahi kamar wanzu wannan lokacin lokacin zahi mun ga lokacin ya canza sai ka ɗauki abin awo ka auna ba ruwanka da mantar wancan asalin shi ne ake ɗora mantar sai ka ɗauki abin awonka ka auna ka tsaye da wani abu ka auna shi idan inuwarsa ta kai tsawonsa an wuce inuwar zawali to daga wannan lokacin la'asar ta yi in ka samu da arba'in ka samu da hamsin ka samu karye hudu ka samu duk da wuya ya wuce karye hudu da duk irin canjin yanayi wani lokaci uku da wani da rabi da minti biyar ko haka makamancin haka duka yana iya faruwa a lokutuka to daga wannan lokacin sai ka diba ya yayi daidai da mintirɗinka a wurin da kake a yanayin da kake a ko'ina kake waɗin duniya idan yayi daidai da ƙarye uku da kaza to sai ka iya sanya mantur to lokacin sallah daga yanzu ƙarye uku ne da kaza za mu riƙa yin sallah ƙarye uku in ya canza kuma ka canza amma asalin shi ne wannan kuma kullum ana so a riƙe da asali in mutum ya zamanto yana riko da asali insha Allah ba zai bace ba insha Allah ba zai bace saboda ne ko mun ka kana maida shi yaya ake yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya so sai ka auna shi da dukkan wani ma'auni na zamani wa yata'akkad ta'ali da ta'jiluha fi yawm al-ghayb sannan yana karfafa gaugauta ainihin sallar la'asar musamman idan aka samu wani yanayi na ainihin gizagizai a wancan lokacin in akwai gizagizai sun lullube rana ba za a iya ainihin ganewa ba kar a je a huce har sai ta kusa hada ba iya ganewa ba amma a yanzu wannan uzurin kusan babu shi saboda akwai mimantar lokacin da na auna yi daidai da ƙarfe uku da arba'in ƙarfe uku da hamsin to ko da akwai hadari ya rihe sararin samaniya ba na ga inuwa abubuwa ba na ga rana to amma na san ajiya da shekaran jiya duka ina sallah ne a ƙarye uku da minti arba'in a ƙarye uku da minti hamsin to sai in jira wannan uku da minti hamsin ɗin sai ta yi insha Allah za ka yi daidai amma in ka ce to tun da gizagize ya rihe ba ka gani kawai in ka ga duhu duhu sai ka yi sallah to ka kusa yin sallah ba a cikin lokaci ba alhali kuma ita sallah sharaɗin lokaci sharaɗi ne mai ƙarfi sosai idan ka yi sallah ba a cikin lokacinta ba ba ka da sallah sai dai in akwai wani uzuri daga cikin uzurka na jahilci ko makamancin haka li'annahu mazannatul tibasil waqt fa idza waqa'a tarahi farubbama haraja alwaqtu aw istafta idan aka samu dan nau'i na jinkirtawa takan iya ruwa haraja alwaqtu lokacin ya huta aw isfarrat ash-shams ko har zuwa lokacin da rana zata yi ainihin jajjaja ta kai kusan hadawa qabla as-salat fa an qabla as-salat fa na bi malikin qala kunna ma burayda fi ghazwatin fi yawm zi mun kasance tare da burayda a cikin wani yaki wanda gizagizai suka riye sama fa qala bakkiru bi salati al-asr a gaugauta yin sallar la'asar fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man taraka salatul asr duk wanda ya bar sallar la'asar faqad habita amalu aikin shi ya rushe nan yana da ma'anoni kamar guda biyu wanda ya bar sallar la'asar da gangan yana mai wulaƙantar da sallar kuma yana mai inkarin lokacin da zai iya ainihin rusar da aikinsa gaba daya sannan yakan iya ɗaukan cewa wanda ya bar ainihin sallan saboda mi saboda sakaki tare da yarda da sallan shi ma zai iya ainihin bata mushi aiki malin zai yi ainihin bagana can ƙasa zan komo ainihin gare ta a targibu fil muhafaza ala salatul asri wa targibu min tafwitiha anan zaburawa akan kiyaye sallar asar da kuma razani da ainihin narko akan jinkirtar da sallah sallar asar muka ce ita ce salatul wusta wanda ubangiji subhanahu wataala yace hafizu ala salawat ku kiyaye dukkan salloli kiyayewa nan ya shahi kiyaye ta da yinta a cikin lokaci sannan kuma ka yi ta kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da ita sallu kama da aikin wani usalli sannan ka yi ta kamar yadda ka karance ta a ilmance a cikin littayin ka na halal a cikin littayin ka na shimam a cikin littayin ka na aziya ko risala ko askari ko sama da haka nan a cikin littayin ka na hadisai wanda suka kumshi ainihin hadisai na ibadu kamar bulugul maram kamar sunnatul ahkam da sauransu tare da aiki da abubuwan da suke cikin wannan sallah yana daga cikin ainihin kiyaye ta kiyaye ta tare da ainihin cika rukunanta da ainihin ƙara abin da ke musahabbai a cikin ainihin wannan sallah da duka salloli ku kiyaye su akwai sirri wajen haka shi yasa ubangiji ya mana umarni mu kiyaye salloli idan muka kiyaye salloli insha Allah ubangiji subhanahu wataala ba zai bar mu ba mu inna salata tanha anil fashai wal munkar saboda ita sallah wadda aka yi da kyau wadda aka yi da khushu'i wadda aka yi dan Allah wadda aka yi tare da kiyaye dokokinta da bin tsari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallar tana hana alfasha da munkari naga haka mai halali ya kwade ta da mu ko kiyaye ainihin wannan sallar tana hana alfasha da munkari sai ce bisababil khushu'i fiha saboda khushu'i a cikinta khushu'i shine risna da kaskantar da kai ga Allah da yin sallan cewa lalle gaban ubangiji kake da kiyaye dukkan abin da ya shayi wannan sallah to idan ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye ka da sallanka ta hanyar hana aikata alfasha da duk wani abu wanda ke munkari to aiko kaga ka dace in ko baka yi ba sako baka yi abubuwan da ke abin kyama ba zuciyarka za ta karkata zuwa ga ambaton Allah da zikirin Allah subhanahu wataala da karatun alkur'ani da ayyuka alkhairi wannan shine sirrin wannan kuma shine wani sirri da malamai suke ba da fatawa haka a dunkule idan mutum ya cika ainihin ayyukan shedanci da yawa ya zo ya tuba ya ce yana son ya gyara halayensa sai su ce mushi to abinda za ka yi bayan ka tuwo ga Allah subhanahu ta'ala ka bar wannan aikin ashen da kake ka samu masallaci ka yi kwana arba'in kakka yi mi kakka bar sallah ko dai ka tabarka masallacin da ake sallan jam'i ka samu kwana arba'in hikima ce ai ba za ka yi kwana arba'in wallahi ta canza in ko kaga kana sallah kana ta yi kuma baka bar shedanci ba halayen ka busu canzawa wallahi akwai matsala a sallar don ba yadda za a yi halin ka yi daidai aya kai karya ko kusa bayyayuwa in kaga kana ta sallah kana sallah kuma duk wani aikin asha ana yi da kai bakka kyama ba ka jin wasunin shi ma wani ɗari ɗari haka nan za ka saba ma ubangiji ganin ka saban ma wani abu ne mai kyau to wallahi akwai matsala a cikin sallar ka je ka gyara sallar shi yasa suke wannan nasiha sai a ce ka je kai kwana 40 kana yi ai kamun kai wata wallahi sai ta canza maka hali sai dai kuma in sallace ba in kaga kai sati daya biyu babu nutsuwa kana da sauran burgici ka sauya liman kawai kawai a kai ka kai wani wuri ka sauya masallaci ba abin da yi maka wanda ka sauya masallaci ka je inda za a iya cika wannan sallar wallahi sai halanka ya canza kuma haka ne sai ya ce wa salatul wusta musamman da sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitin kai ku tsaya duk a cikin sallolin ga gaba daya ku tsaya gaban ubangiji daga cikin qanitin akwai annutsuwa akwai alkhushu akwai kaskantar da kai akwai kuma yin shiru yin shiru a cikin sallar kar ku sayo maganganoni na duniya wanda a can da ana maganar na duniya ba za mu tsaya a kansa ba والصلاه الوسطى هي صلاه العصر صلاه تكيا مالن yace ita ce salatul asr ala sahih me yasa saboda dalili na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma shagalahu al-ahzab yayin da dunduzon kafirai suka zo su kawo hari dan a gushe daular manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe musulmi a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ida da su kowa ya huta haka suka yi tsammani da suka zo ubangiji subhanahu wataala bai ba su nasara ba a samu dubara wanda aka yi sun ma madina ƙawanya aka gina handar to cikin gina ramin nan suna ta yi ga abin da ya shagalto musiba ta zo ga fafarai a gab da madina sun lullumka su an yi dandazo ana cikin gina wannan ramin ne har lokacin al'asar ya shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anal Allah ya la'anci ainihin kafirai Allah ya cika ainihin makoshinsu da wuta sun shagaltar da mu akan sallah shagaluna an salatul wusta sai ciro na bangaren na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun shagaltar da mu akan sallah ta tsakiya salatul asr ita ce sallar asr kenan kaga nan falala ne ainihin gare ta haka nan an abi al-basra al-gifari qala salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla tare da mu tal asr bil mihmas fa urini fa qala inna hadhihi salatu uridat ala man kana qablakum fadayyuha wannan salla an bujiro da ita ga al'ummun da suka gabace ku sun tozartar da wannan sallah faman hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye ta kana lahu ajruhu marratayn yana da ladan shi so biyu kaga wani karin falala akan kiyaye sallah wala salata ba'daha hatta yatlu ash-shahid babu ainihin wata sallah bayan ta har sai ainihin taurari sun fito yana nihin babu wata sallah wannan sallan ku kiyaye ta musamman sallar asar babu wata sallah ta farilla bayan ta babu wata sallah ta nafila bayan ta sai in taurari sun fito ai har sai in rana ta wada sannan hadisa ammar an bin ru'ayba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa lan yaljan nar ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha yace wallahi ba zai shiga wuta ba ai ba zai dawwama ba a cikin wuta wanda ya kiyaye sallah kamun haduwar rana ita ce sallami la'asar wa afwan kamun hutawar rana ita ce sallami asuba ko wa qabla gurubiha da kuma kamun kamun haduwar rana ita ce sallan la'asar yani sallan salatul fajr wal asr ai sallan al-fajr da kuma sallan la'asar wannan falaloli ne guda biyu kuma salloli ne wanda ɗaya daga cikin suna daga cikin salloli wanda suke wahala ga wanda suke munafikai na karanta salada hadisi can baya cewa jinkirtar da la'asar har sai ranar tsawaɗa sallah ce tawa munafikai sannan kuma kin yin ainihin sallah a ainihin sallar la'asar sallar asuba tana daga cikin salloli mahi yauni ko kuma salloli wanda suke ga ainihin yauni ga wanda suke ainihin munafikai sai aka hudo mata wannan falala idan mutum ya zamanto ya kiyaye to zai huta daga cikin ainihin wannan narko ya dace da ainihin wannan falala da kuma hadisin da ya gabata cewa duk wanda ya bar sallah da gangan ai ya barta sallar la'asar akan jinkirtar da ita to ya rusar da aikinsa to wannan magana ce na ce akwai malam ya kawo magana ibnu qayyim yakan yi mutum ya ce to yaya mutum bai ridda ba kuma aikin shi zai rushe yakan yi haka nan sanin kowa ne idan mutum ya yi ridda aikin shi ya yi ya rushe sai ya jaddada imaninsa ya komo zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to yaya baka yi ridda ba kuma a ce aikinka ya rushe qala ibnu qayyim wallazi yazhar fi hadha alhadith wanda abin da ke bayyana a cikin wannan hadisin wallahu a'lam bi muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah shine mahi sani ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kaga bayan Allah wa saura Allah amma yanzu wani kai tsaye sai ya ce hadisin gashi ingantacce ne ya ce ba ƙarya ce ba akwai wani ba ko kawai ba haka nan bane amma tare da cewa nan cewa hadisin ga abin da yake nihi kuma Allah shine mahi sani akan menene manufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ne gare shi anna tarka nau'ani shi barin sallar ya kunshi abubuwa guda biyu wanda na faɗi ma'anarsa amma babu layin karanta shine tarkul kulli mutum ya bar sallar gaba ɗaya baya sallar asar la yusalliha abadan baya sallatar ta to wannan aikin shi ya rushe kuma wannan yana ɗaya daga cikin aikin da aljannai wa'ansu suke sanya ma bokaye ko wanda suke harkar tsubbu sharaɗi sai a dubi sallah mai falala kamar sallar la'asar ko sallar asuba ko sallar isha'i sai ce ni wannan sallar ita kadai nake so kaka yi ta saura duka ka je kai amma sallar kaza wa kai shi kuma tun da ya iya hila in ya zo sai ce a kai ai ba yin hutu tare da ku ba ni da ke yin ta a makka kullum a makka ke yin ta Allah ya tsare mu mana sai ya ƙi yin wannan sallar don daɗaɗa mu wancan aljanin nasa shi kuma sai ya biya mushi wannan buƙatar shi kuma ya yi haka ne don ya ɓatar da shi gaba ɗaya ya ɓatar da shi gaba ɗaya daga ainihin addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to a nan wurin yana iya zamanto ya bar sallar ne gaba ɗaya to in ya bar sallar wannan gaba ɗaya fa haza ya habitu al jami'a wannan yana rusar da aiki gaba ɗayansa sannan watarkun mu'ayyan fi yawmin mu'ayyan ko kuma mutum ya bar sallan a wani rini wanda ke keɓantacce fa haza yubitu amali zalika al-yawm wannan yana iya rusar da aikin wannan yini abin da yake yi ko mutum ya bar sallar gaba daya ko kuma ya bar sallar wani bangare to duka yana rushe aiki gaba daya ce bayya sallar la'asar kullum kowane yini aikin shi ya rushe ko da ya aiki mai kyau sadaka mai kyau saboda mi man taraka salatal asri duk wanda ya bar sallar la'asar faqad habita amalu aiki shi ya rushe ko kuma ya bar sallar la'asar ta wata rana ke bantaciya to aikin wannan ranar ya rushe Allah ya tsare mu wajibi ne mu kiyaye wannan sallah ce ya iya kasance haka san fal hubutul am fi muqabilat muqabi fi muqabalat tark al am rushe dukkan aiki idan mutum ya bar duk ya bar sallan gaba daya wa hubutul muayyan rushe wani bangare na aiki fi muqabalati tarkil muayyan idan mutum ya bar wani aikin na wani lokaci kai dan ke bantace fa in qila to shine tambayar idan za a yi tambaya a ce kaifa tuhbatul a'mal yaya za a rusan masa da ayyukansa gaba daya bigairi ridda ba tare da yayi ridda ba har yanzu yana cikin musulunci kuma a rusan mushi da aiki to da yake tambayan malumai ne aka ma kai da sai amsa mushi na'am ya iya waruwa haka mana addalla alqur'anu was sunnah wal manqulu an sahaba ai dalili daga alqur'ani da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani karara akan cewa ai as-sayyi'at tuhbitul hasanat aikin sako yana rusar da aikin alkhairi shi aikin alkhairi shine aiki ai shine karbabbe daga kaji an ce an rushe aikin ka ko aikin ka ya bace ana nihin karbabbe wanda yake dama aikin sako lodin shine yana can kaga ce na ma wata ko lodin shine yana na ashi kenan aikin da ake ta rushe shine karbabbe shine hasanat shine wanda ke da lada to sanin kowa ne idan mutum ya yi aiki na alkhairi wannan aikin na alkhairi zai iya kankare kurakuransa haka nan idan mutum ya rika shuka tsiya shine cin naman wannan shine cin mutuncin wannan shine zubda cin dukiyar wannan da sauransu to wannan zai iya rusan masa da aikin alkhairi zan faɗi ɗan misali kaɗan man ata arrafan duk wanda ya zo ya iska ɗan duba ya tambaye shi me zai faru gare shi sallah ta kwana nawa arba'in ba a musan masa kaga musulmai ne amma da ya ta ya tambayi dan duba akan wani abu za a rusan mushi sallar kwana arba'in sannan inda abin ya yi haɗari man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul duk wanda ya zo wajen boka ko ɗan duwa ya tambaye shi sai gaskata shi akan abin da ya yi wani menene shi kuma sakamakon shi fakar kafara ya kafirce mu abin da manzan Allah ya zo da shi ni hadari ni hatara sosai duk wanda ka ji yana duba yana cewa gobe kaza ko menene kaza duk wani wanda ke boka ne ko da ko yana amfani da ayoyi yana jujjuya su boka boka ne kawai boka ne wala duk wanda ya tsaye ya gaskata shi duk wanda yake dan duba ne kana musulmi kina musulma kika tsaye wajen boka dan tambayan al'amurukan gaibi dan ya buga miki yan wuri kika tsaye ainihin wajen boka kika nemi fatawa ya gaskata kika gaskata shi har ta dauko abubuwan aiki dan kakkice mishi boka ce malam ya ce a kawo kayan aiki ba wani kayan aiki kenan ka gaskika gaskata shi akan abin da ya zo kin kafirce mu abin da manzo Allah ya zo da shi ka kafirce mu abin da manzo Allah ya zo da shi akwai zahi kuma dole a gaya maka dan ka halaka da kanka me ka annabi ya zo da shi alqur'ani me ya zo da shi sunna kamar ka ce dukkan musulunci karya ne Allah ya tsare mu in kana son alkhairi kana son kariya kana son buɗi duk wani abu da bukatun ɗan adam yake bukata duk wani abu wanda muke nema wa yake bada shi Allah kuma Allah subhanahu ta'ala ya karantar da annabinsa ya yi ma manzansa wahayi ya karantar da sahabbai su ma sun karantar da tabi'ai har zuwa gare mu akwai hanyoyin da ake bi a samu in dukiya ce ka roki ubangiji subhanahu wata'ala kai ta roko ka kama hanyar neman samu kar ka zauna kai ta barci kai ta addu'a a'a kai riko da sababi ka wuta kasuwa ka ɗauki kayan kwadago ka je kai kayan aiki kai ta roƙon Allah Allah zai baka misali guda kai ta yawaita la haula wala quwwata illa billah kai ta yawaita istighfari kai ta yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai Allah ya kama ka dudi na roƙa da boka shi wajenka ne yake ci in kaga kaji wajen boka ka gaskata shi ka kai mishi kayan aiki shi bokancin shi shi ya ci kai kuma ka haɗa ruwa to da ka kawo mushi abin da ke nema idan kasuwa ce kake yi sai aka rika samun tarnaki Allah ne mai bude ta ka koma zuwa ga Allah ita ma ita yawaita istighfari kai ta yawaita addu'o'i ka bincike halin ka mana tana yi wa matsalar daga gare ka ne tana ya baka hudda zakka tana yi taimakon ka ake baka hudda zakka tana yi wa akwai matsala tsakaninka da iyayenka tana yiwa kana da matsala tsakaninka da ubangiji tana yiwa kana da matsala tsakaninka da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka burciki kanka sai ka gyara wallahi Allah zai kawo maka buri tana yiwa duka kana wannan Allah jarraba ka yi in ko Allah ya jarraba ka to alkhairi Allah yake son ka da kai man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu duk wanda Allah yake son shi da alkhairi sai ya jarraba shi to ba ka bukata mutane ne 'yan adawa da makiya da waye sun sa ka gaba sun mata ka nema a sunan shi addu'o'i na kariya su ayatul kursi suna nan su kul huwallahu suna nan su wa sunanta suratul falaq suna nan ga suratul baqara suna nan ga hanyoyi na kariya fatiha tana nan ka karanta ka je ka tambayi malamai zikirori na kariya ka nemi ainihin zikirori na kariya don za ka je ka ɓata addininka addinin nan ba shi kaɗai kake da shi wanda da duniya gaba ɗaya da abin da take cikinta za a ɗora ta sikeri a ɗora addininka to addininka shi ne mai fifiko so da wannan duniya duka a nan zaka barta ta da wata fa'ida a nan zaka barta duk abin da ka yi amfani da shi in riga ce in kasa kwana ɗaya biyu wanda suka ganta masu kace ɗinki ya yi kyau sun ganta so biyu so uku ya wuce in mota ce zaka hau kamar gari irin namu zaka taka gwalolo ka taka waye duk tsadarta ta wuce kuma in suka ganta ita ma za a ganta kai wa masha Allah mota ce mai kyau kwana ɗaya biyu suka yi wata suna ganin ka ya wuce in abinci ne mai tsada duk tsadar shi duk irin kuɗin da aka kashe aka yi shi in ya wuce yan awoyi dole da zaka zunda shi bai zai safi a cikin gawa ta dan zaka bar hiya aqallu min alqalil duniya kadan kin ma bata kai ba wa azallu min azzalil ashiquha azallu min azzalil kenan karka yarda saboda to dan zaka kai wajen boka ba saboda a samu duniyan ba ga hanyoyin kariya na qur'ani da sauransu amma ka tayi ka bar addinin ka sallar kwana 40 dole kai sallah kuma ba amsa kabar da mi kabar da ainihin addininka ka kafirce mu Allah ka kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ka samu ta duniya irin ka nawa wanda ba su kai halin ka ba suna nan suna rayuwa saboda ka damu a yau kalla za a samu wanda ke da komple uku na kaya Allah wallahi kalla kanan ne an yi wani lokaci wani komple shi guda an yi wani lokaci wani kayan shi mayayi ne ma ba komple ba a tsarma gyabto a yaha wani wani kuma zai tsarma shi daga ciki ya riye mushi zuwa ƙasan gwiwa shi kada ya mallaka wallahi kuma suka bauta wa Allah kuma Allah ya ambata sunansu rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi to kawai mu tsaya mu rike addini mu rike halin da muke ciki mu gamsu da shi wallahi Allah ba zai tozartar da mu ko ya san dukan halin mu to a nan wurin karkata yi kowace ainihin wajen boka to in muka komo matsalar cewa aiki yana iya rushewa ko da ba ka yi ridda ba malam ibn qayyim sai koro wannan ayoyin yace ubangiji subhanahu wataala ai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzansa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu an azwa cewa ya ku wanda ku imani da Allah da manzansa kar ku bata sadakar ku bilmanni da gori da cutarwa mutum ne ya yi sadaka sadaka karɓaɓɓiya ya bada dan Allah ya bada wurin da ya dace ya taimaka sadakar ta karɓu amma wata rana kawai sai ce ba ni na maka kaza ba dan niyan gori wannan zai rusar da me wacce sadaka da yi ko ya amfani da kalmomi na tozartarwa ya cutar da wannan wanda ya bada wannan sadakan zai mi zai bata wacce sadaka kaga ai ba da dabai ashe kenan aikin alkhairi ya iya rushewa ko da ba sai an yi raddawa shine manawan kawo na dalili aya ta biyu ce ya yi walladina amanu ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ya yi walladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا كون لك إيماني دا الله دا منزنسا كبك أغا مريم كو سما دا مريم منزن الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مغانا وجم منزن الله صلى الله عليه وسلم كي مغانا تكلا لدي با أغا مريم سما دا مريم منزن الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda ake ma manzalar sallallahu alaihi wasallam ladabi to haka nan magadan annabawa su ma na musu ladabi ba kowace kalma ba kawai da ka tashi baki kirin tsani kwar kawai ya ka faɗi ma malami ba ba haka ba ba haka wallahi in ka zu da kiman malami ka zu da kiman addini gaba ba haka na kwata kwata sannan abinda ahlus sunna suke cewa dan galibi cha suke ba mu da ladabi a'a kawai komi ne da ba a ci shi matsayinsa ba ahalus sunna wal jama'a suna bin ladabi irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta idan ahalus sunna wal jama'a ba su bi wannan sun yi kuskure saboda malamai magadan annabawa ne suna da haƙƙi akan al'umma gaba ɗayanta ba ɗaiɗaikun mutane ba har shugabanni shugaba na wancan lokacin zai kirayo malumai ya tambaye su bayan mun koma bayan mun karanta asira umar wa yake tara a majalisarsa halifofi wanda suka gabata halifofi wanda suke na musulunci suka ma addini hidima malumai da a gewayensu za su kirayo su su nemi shawararsu saboda kimantawa da darjantawa to a nan wurin ba kakku daga muryanku daga murya sama da muryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai kai irin na malamai ba to nan wurin shi nasa afwan ko da na malamai bai kai irin nasa ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka yi yana rusar da ni yana rusar da aiki wala tajharu lahu bil qawl ka kuga a can ma larabawan waye suke yi wanda addini bai ishe su ba larabawan kawai suke su ne masu kuga murya ya muhammad ta huto za mu tambaye ka haka suke wani kaga babu ladabi a ciki can taswari cikin mi cikin ladabi ka ji hari ba'dukum li ba'd ku riga kiran shi kamar irin kiran junanku wannan an tahabata amalukum zai iya rusan muku aiki wa antum la tash'urun alhali ku buku ainihin sani ba buku ma hanga nan dalili ne akan cewa daga muryar su san da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kiran da zasu kiran irin kiran da zasu irin yadda suke kiran junansu zai iya rusan musu da ayyuka ashe aiki yana iya rushewa ko da mutum bai yi ba bai yi ridda ba nan kuskure ne aka yi amma ba a yi ba ba a yi ba ainihin ridda ina wannan duka yana nuni akan cewa wancan wannan hadisin mu karanta shi kuma mu hardance shi don mu kiyaye sallan ainihin la'asar duk wanda ya bar ainihin sallan la'asar habit amalu aikin shi ainihin ya rushe sannan hadisi na ƙarshe akan girman sallar la'asar hadisi ibn umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa allazi tafutuhu salatu al'asr wanda sallar la'asar take huce shi haka nan fa ka'anna ma wutira ahlihi wa mala kai kamar ya rasa ya rasa iyalansa kamar an mishi mutuwan babansa ko mahaifinsa wa malahu ainihin dukiyarsa kamar ya rasa ainihin dukiyarsa irin yadda muke son dukiyar nan a ce ka yi asara mu tambayi yan kasuwa mu jira daɗinta to kamar ka rasa dukiyanka kana yawo da jarinka kawai da ka sa hannu aljiye ka ji babu shi kashe gida kana ainihin ji da yaronka ko ɗanka ko matarka kawai sai Allah ya karɓi rayuwarsa akwai zayi ko babu zayi akwai zahi to haka nan wanda ya rasa ainihin sallar asar mu kiyaye sallar asar cikin lokaci mu kiyaye dukkan salloli abinda muka wajen daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayen mu Allah gafarta mu malumanmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh